الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدر الله مهلكي مدوكي yake sa ran ci gaba da karatu da muke a cikin littafin irshadu lil basair wal albabi binan al fiqh bi aqrab al turuq wa aikar al asbab littafi wallafar Sheikh Allama Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah yau muna hantsina 26 ga watan Qa'ada shekarar hijira alif da 446 wadda kuma ya dace da 24 ga watan Mayu miladiya shekara 2025. Za mu tashi tambaya ta na 37, 35 ne ma? 35 kan ba mun yi ba allazi ya qadhihi al-masbuq hal huwa awwalu salati wa akhiruha إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك هكذا قال رحمة الله تعالى عليه إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك إذا مامو يرجع الإمام menene hukuncin haka mas'ala ce sananniya mas'ala ta mutaba'a me ake nufi da haƙiƙanin mutaba'a ƙarƙashin wannan matsalar ne malamai suke tattauna a mukhalafa da kuma musawa wadda limami musawa yin aiki tare da shi musabaka diga shi aiki mukhalafa kuma suku-suku sufofin guda hudun musaba ita ce haƙiƙanin sai ya aikata sannan aikata musabaka kuma shi ne laifi mafi girma shi ne riga shi aikata mafi hatsarin musawa yi tare da shi mukhalafa kuma shi ne sassaɓa masa ayyuka sassaɓa masa ayyuka idan ya ɗago ba za a ɗago ba sai ya tashi koma sannan a ɗago mukhalafa ita mukhalafa mutaba wato ita mukhalafa ita ita wannan ne a cikin guluwi ne a cikin mutaba guluwi ne a mutaba liman yayi ruku'u me ko da yayi ruku'u sai kai ruku'u shine a cikin mutaba sai ka tsaya shi lilita sai da yana dagowa daga ruku'u kuma kai ruku'u ita mukhalafa المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن الذي يليه كما دلت عليه الأحاديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم almashru'u abinda yake aka shar'antacce annal ma'muma la yashra'u fi rukun mamu ba zai fara shiga cikin wani rukuni ba hatta yasila imamuhu ila rukunin alladhi yali hatta limaminsa ya shiga rukunin da yake biye da shi kama dallat alaihi alahadithu kamar da hadisai suka nuna وعمل الصحابة رضي الله عنهم وكما أيك الصحابي رضي الله عنهم liman ma mu ba zai yi kabbara harama ba sai liman ya shiga rukunin da yake gaban kabbara harama shine ya gama da kabbara harama ke kaga in ka ce yana cikin rukunin kabbara harama kai ma za ka kabbara za ku yi tare ke amma ya gama kabbara harama ya shiga rukuni na gaba shine me tsayuwa to kai kuma da zarar ya shiga rukuni na gaba lokacin kai mamu kai kuma kai da zaka kai kabbara harama shine kana bin limamin ka kana bin limamin ka idan ma idan mamu zai yi ruku'u idan liman zai yi ruku'u mamu ba zai yi ruku'u ba har sai limamin sa ya yi ruku'u ya shiga cikin rukunin ruku'u kafin mamu ya bar rukunin tsayuwa ya tafi rukunin ruku'u amma in limaminsa bai gama cika rukuninsa na ruku'u ba sai ma mu ya yunkura to za su yi tare ta sai a samu musawata eh yan tablik ba yan tablik din masu masu yawo da kalmomin hikima an gane ko haka wannan ka'ida ce ilmiya kuma sahala wajen fahimta abin da aka shar'anta shine mamu ba zai shiga rukunin gaba ba mamu ba zai aikata aiki ba sai limaminsa ya shiga rukunin gaban shi wa amma sabqul ma'mumi لإمامه فهذا محرم منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة أما رغاير مامو قال إمامنسا مامو رغاير إمامنسا فهذا محرم wannan haramun ne manhiyun anhu an kuma hana mutawa'adun alaihi bil uquba kuma laifi ne wanda aka yi masa wato balazana ta uquba laifi ne wanda aka kashe dinsa da uquba kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar wanda yake daga kansa kafin limami baya jin tsoron Allah ya juyar da kansa ya koma kan jaki ko ya canza kamanninsa su zama kamannin jaki wannan wa'idi ne shine mutawa'adu wa'idi ne yana daga cikin ma'anoni na wa'idi shine wato kamanta mai laifi da wata halitta wata take a bar kyama wa qala inma ju'ila al-imamu li utamma bihi wal hadith fi sahihayn kuma yace kadai an san limamin da akwai da shi kaga mafhumin sa shine ba za a riga liman eh min jihatil mafhum inma ju'ila al-imamu li utamma bihi mantukinsa yufidul hasr yufidul hasr na innama kadai kadai daka duk wani abu ba zai limanci ba zai dauka ba in ba mutaba ba li tamma bihi in ba itimami ba ba abin da limanci zai dauka kadai to musawati da musabaka da mukhalafa dukka an hana wa amma hukmu sabqihi lahu fala yakhlu al-halu imma an yakuna sabqu amdan wa imma an yakuna jahlan aw nisyanan sai ce wa amma hukmu sabqihi anhu sai dai hukuncin rigayarsa sabquhu bi sabqi hukmu sabqihi lahu amma hukuncin rigayarsa liman fala yakhlu alhalu halin ba zai wuce imma an yakuna sabqu amdan ko dai ya zama da gangan ne ko ya zama da jahilci ko da mantuwa fal'amdu yi haku fihi anil ismi maganar ganganci to nan ake binciken maganar laifi inda gangan ne to yanzu maganar laifi ya taso wa an butulanin raka'ati sannan maganar lalacewar raka'a ta taso wa butulanin salati to fala but daga nan kuma lalacewar raka'a sai ya jangolo lalacewar sallah wannan duk wannan bahasi ne akan ganganci wal jahal wan nisyanu amma da jahilci da mantuwa inna ma yubhatu fihi ma an butlanir raka'ati faqat su ana magana bacin raka'a ne kadai eh tunda jahilci ne ko mantuwa akwai uzuri to kaga ba maganar laifi sai dai maganar bacin raka'a ita kuma bacin raka'a idan za a iya istidraki sai a istidraki idan ba za a iya istidraki ba har aka fita daga sallah aka yi abinda kuka riga kuka sani na wajen malaman fiqh duk wanda raka'arsa ta bace a cikin sallah idan da uzuri ne yana da damar istidraki idan lokacin istidraki ya wuce masa to sallah ta ɓaci amma shi mai ganganci laifinsa da ɓacin raka'arsa ya jangolo ɓacin sallarsa saboda gangancinsa bayanu zalika in sabaqahu amdan to sai bayanin waɗannan abubuwan da malam ya faɗa wanda zai yanzu in sabaqahu amdan idan mamu ya rigayi limamu da gangan zakiran bi rukunin ruku'i أو بركنين غير الركوع فإن صلاته تبطل بمجرد هذا السبب ذاكرا بركن الركوع idan ya rigaye shi da gangan kuma yana sane ya rigaye shi bi rukunin ruku'i da rukunin ruku'u aw bi rukunaini ghairi ruku'i ko da rukuni biyu wanda ba ruku'u ba in ya rigaye shi da gangan yana sane da rukunin ruku'u mana riga shi ruku'u malaman fiqh suna bambanta rukunin ruku'u da sauran rukunai to da rukunin ruku'u jigo ne wajen kulla raka'a eh jigo ne shine kulla raka'a dan haka gaba ɗaya abin da zai biyo baya da sujjada da dagowa da waye da sauransu ka iya cewa suna cikin rabin raka'a ne tsayuwa da karatunta kafin ruku'u rabin raka'a ne da haka kulla raka'ar da ruku'u ne ake kulla ta haka duk abin da zai biyo bayan ruku'u kamar bai kai ruku'u muhimmanci ba to shi sa malam yace idan ya rigaye shi da gangan zakiran kuma yana sane sai ya rigaye shi bi rukunin ruku'i nan ba'un din nan muta'alliqa ce da sabaqa laysat muta'alliqa bi amdan zakiran an gane laysat muta'alliqa bi zakira in ka ce zakiran bi rukunin ruku'i ma'ana yana sanar da rukunin ruku'i kenan ba haka ake nufi ba sabaqahu bi rukunin ruku'i to ba muta'alliqa bi sabaqa eh in sabaqahu amdan zakiran idan ya rigaye shi da gangan yana sane ya rigaye shi bi rukunin ruku'i da yi rukunin ruku'u ya rigaye shi da yin ruku'u kenan ko aw bi rukunaini ghairi ruku'i ko ya rigaye shi da rukuni biyu wanda ba ruku'u ba wannan sauki yana zuwa ya rigaye shi da rukuni biyu ba ruku'u ba fa inna salatahu tabtulu to sallarsa tana ɓaci bi mujarradi hadha sabqi da zaran wannan rigayar da tsara wannan rigayar sallar ta ɓaci kaga ya kulla ruku'u kafin limamin sai kulla ruku'u raka'a ta baci don haka sallah ta baci kuma ga laifi inda gangane wa rufe sallah ta baci rukuni ai raka'a ta baci idan kuma an wuce ruku'u a sujada ne sai ya rigaye shi yin sujada ya riga limamin sa yin sujada kuma ya riga shi dagowa shine rukunai ne ya riga shi yin sujada kuma ya riga shi dagowa to wannan shine yazo daidai da riga shi ruku a misalu sabtihi bi rukunin ruku'i misalin rigayarsa da rukunin ruku'u an yarka al-ma'mumu wa yarfa'a min ar-ruku'i qabla an yasila al-imamu liruku'i shine an yarka al-ma'mum mamu yayi ruku'u wa yarfa min ar-ruku'i ya dago daga ruku'u qabla an yasila al-imamu ila ruku'u imamu liruku'u gabanin limamin ya kai ruku'u yayi ruku'un ya dago wa misalu sabqi bi rukunaini misalin ya riga shi da rukuni biyu kuma an yazida al-ma'mumu alhamdulillah Allahu akbar mamu yayi sujjada qabla sujudi imamihi kafin limamin sa ya sujada thumma yarfa'u sannan ya dago daga ruku'un ku bar min ita abu da zaram thumma yarfa'u thumma yasjud sannan sai yayi ruku'u tun sannan sai ya dago thumma yasjudu sajdata thaniya sannan ya je sujada ta biyu qabla an yalhaqahu al-imamu kafin liman ya risko shi wa hadha tabtulu salatuhu wa yu'iduha min awwaliha ma'ana kenan idan idan ruku'u ne ya yi ruku'un ya ɗago shi ne ya riga shi a rukunin ruku'u idan rukunin gaba da ruku'u ne ya yi sujjada da ya ɗago ya koma in har ya aikata wannan aikin limaminsa a gaban limaminsa to wannan kuma da gangan to wannan ya ɓata sallah kaga kenan zallan yin ruku'u liman ya iso shi ko zallan yin sujjada liman ya iso shi bai shiga cikin wannan ba musabaka ce amma muninta bai kai wannan ba bai kai ya ɓata sallah ba tana nan a matsayin haramun amma sallah ba ta ɓaci ba sai dai in ya yawaita in ya zama kowane hali haka ake domin idan zai riga shi yin sujada sai limamu ya iso shi sai ya riga limamun ɗagowa sannan limamun ya ɗago sai ya riga limamun komawa sannan limamun ya koma in an tafi a haka to a zai tara rukunai da yawa kenan kaga daga nan sallah za ta ɓaci kenan idan sau ɗaya ne aka yi haka daga nan ba a sake yi ba to ko da a ruku'un ne iya ƙullawa ne bai ɗago ba ko kuma a sujada ce iya sujada ce bai dago ba kuma bai maimaitu ba ya aikata haramu amma sallah ba ta kwace ba saboda bai kai adadin abin da zai bata abin da zai bata sallah ba wa in sabaqahu bi rukunin ghayr ruku'i aw ila rukunin ruku'i bi an raka'a masalan qabla ruku'i imamihi فهذا عليه أن يرجع ليأتي بركوع بعد إمامه فإن لم يفعل حتى أدركه الإمام فيه بطل صلاته ما لن يعول ولا نجاح وإن سبقه بركن إذن يرجع يشد ركن غير الركوع wadda ba ruku'u ba au ila rukunin ruku'i ko kuma zuwa rukunin ruku'u ya riga ya da rukuni daya ba ruku'u ba kamar sujada ko kuma ruku'un amma zuwa yin ruku'u bi an raka a matsalan kamlar ruku'un imamihi misali a ce ya yi ruku'un kafin ruku'un limaminsa fa haza alaihi an yarji'a to wannan wajibi ne ya dawo ya dawo baya ya jira limamin ya yi ruku'u da ya a ce bi ruku'i ba da imamihi sai ya zo da ruku'un bayan limaminsa ya riga ya yi ya to wancan wanda ya na farko ya zama ƙari wanda liman zai ɗauke masa in lam yas'al idan bai dawo ba hatta adrakahu al-imamu hal imam hal imam ya iso shi fihi a cikin ruku'u batala salatu sallar ta baci mai ganganci haka kowane ruku a kowane rukuni ne in ya riga liman ya dawo ko da ko lokacin da zai dawo din limamin yana tafiya zai dawo sai ya koma ya samo limamin idan bai yi haka ba har limamin ya shigo wani rukunin to sallarsa ta ɓaci wala tabtul salatu bi mujarrad hada safi ila rukunin ruku sallarsa ba za ta ɓaci ba da zaran yin da zaran wannan rigaya ila rukunin ruku'i zuwa rukunin ruku'i aw bi rukunin wahidin ghairi rukunin ruku'i ko da rukuni ɗaya wadda ba rukunin ruku'i ba alal mazhabi a mazhabar hanbaliya wa an ahmada ما يدل على بطلان صلاته بمجرد السبق وهو ظاهر الأدلة an samu daga imamu ahmad ma zancen da yake nuna sallarsa ta ɓaci bi mujarradi sabqi kawai da zaran ya riga ba bukatar ma ya dawo din da zaran ya riga sallar ta ɓaci ba bukatar ya dawo wa huwa zahirul adilla wannan kuma shine zahirin dalilin suke da suke kira zuwa ga mutaba'a da kuma hana mukhalafa fa hadal muta'ammid wannan shine mai ganganci kenan muna da sura nawa نعم وهذا حكم منته wace fa hadal muta'ammid duk ɗaya ne wannan shine mai ganganci wannan shine hukuncin mai ganganci mun samu sura nawa mun samu sura uku sura uku na mai na mai sabko ko dai ya riga limamin sa da rukuni cikakke na ruku'u ko rukuni biyu cikakke wadda ba wadda ba na ruku'u ba rukunin ruku'u cikakke shine yayi ruku'un ya dago rukunin da ba na ruku'u ba cikakke shine yayi sujjada ya dago ya koma shine rukuni biyu kamar zama tsakanin sujjada guda biyu an cire shi ya dago ya koma shine rukuni biyu idan ya riga liman yin wannan to babu gyara sallarsa ta ɓaci shi ne sura ta farko sura ta biyu kuma ya riga limamin yin rukunin ruku'u ko ya riga shi rukunin sujada rukunin wanda ba na ruku'u ba amma kuma rukunin da yake biye da limamin kamar ya sunkuya a ruku'u gama limamin sai sunkuya kamar ya sunkuya abinan a sujjada gabanin limamin sai sun fiya to wannan wannan sura ita ce wacce malam ya kasa ta gida biyu ko dai ya dawo ko dai ya dawo idan ya dawo ya jira limamin sa ya ruku'u sannan shi ma yayi ya jira limamin sa ya sujjadar sannan shi ma yayi idan yayi wannan istidrakin to shikenan ya tahammalu al-imam abin da ya ƙaru masa na farko. To, a wannan sura ce mana yake cewa, amma an samu daga sai malam yake cewa a a okay a mazhaba ko a mazhaba sallah tana ɓaci da zaran ya kifa da zaran ya kifa ba bukatar ma ya ɗago ya gyara in ya riga limaminsa da gangan ana magana mai ganganci ne in ya riga limaminsa da gangan to wa magana ma ya dawo sallarsa ta ɓaci ko ya dawo ɗin a mazhabar hanbaliya sura ta uku shine abin da aka samu a ƙarshe daga imamu ahmad cewa da zaran mamu ya riga limaminsa aikata wani aiki sallarsa ta ɓaci da zarar mamu ya riga limamin sa aikata wani aiki kada sa saba ce bigari tafsir wannan kuma shine zahirin adilla in an ce zahirin adilla da aka ce innama ju'ila al-imam li yutamma bihi al-itmam duk wata mukhalafa sawa'un musawa ce ko musabaka ko mukhalafar ita kanta ba za su shiga cikin ma'anar itmam ba ba su shiga ba don haka zahirin wannan khitabi yana nuna cewa al'itmam shi ne kaɗai aka sani abinda ba itmam ba to ba bin limanci ba. Ta'alau fa'atin mu bi, wali a tamma bikun man kalfa, ku zo ku cika da ni wadda ke bayan ku ya cika da ku, wannan ma shi ne hakikanin bin liman. Tsaye. فهذا وكتي حكم المتعمد كو واما اذا وقع السبق نسيانا او جهلا اما idan wannan rigaya ya auku mantuwa ko jahilci fala yakhlu to shi ba zai wuci imma an yarji'a fa ya'ti bima sabaqa bihi ma al imami awwalan shi ko dai an yarji'a ko dai ya dawo fa ya'ti bima sabaqa bihi ma al imami awwalan sai ya zo da abin da ya riga liman aikata shi da farko. Fa in raja'a sahat raka'atuhu mutlaqan idan ya dawo din sallarsa ta inganta take ba kaidi sawa'un kana sabu imma an yarji'a fa ya'tiya bima sabaqa bihi ma'al imami aula haka ne menene ko tukura karanta ko dai ya dawo ko ya ce bi ma sabaka bihi sai ya zo da abin da wato ya riga limaminsa da shi in ma ya dawo aula ko kuma bai dawo ba fa in raja'a idan ya dawo din sahhat raka'atuhu mutlaqa raka'at ta inganta ta ba kaifi sawa'un kana sabu ila rukunin aw bi rukunin aw rukunaini aw aksara duk ɗaya ne wannan rigayar ila rukunin ne ya riga shi zuwa rukuni ne au bi rukuni ko da rukuni guda au rukunai ne au aksara ko rukuni biyu in sama gane wannan karatu kowa zai gane ba sawa'un kana sabu ila rukunin au bi rukuni wannan shine abin nan duk ɗaya ne shin rigayar zuwa rukuni ne ko da rukuni yawwa zuwa rukuni shine ya riga shi yi ruku'u, bi rukunin ya riga shi ɗagowa ma daga ruku'u. Kenan idan ila rukunin ne limamin ya samo shi a cikin rukunin, idan bi rukunin ne ya gama rukunin ma kafin limamin ya zo rukunin. In ya riga ya ɗauka ga ya gama rukunin, don haka sabaka hu bi rukunin. Idan kuma a cikin rukunin ya same shi ya riga shi ne kawai ila rukunin amma bai riga shi gama rukunin. Shi ne bambanci. Au rukunin au aksara. fa in lam yarji'a hatta lahiqahu al-imam idan bai dawo ba har limamin sa ya iso shi wannan ɗaya hali na biyu kenan ba ya ce aula ba yawa aula raja'a aula to idan ya dawo to ba komai sallata ta yi fa in lam yarji idan kuma bai dawo ba hatta lahiqahu al-imam har liman ya iso shi فإن كان سبقه إلى رك... إلى ركن الركوع إذن رجاية تزوى ركن الركوع بأن ركع ساهيا كما أتي ياي ركوع درب كنوا أو جاهلا هو أجاهل شيء قبل إمامه kafin limamin sa yayi thumma raka'a al-imam sunnan limamin ya ruku'u was-sabiqu fi ruku'ihi kuma shine ila wanda aka riga din yana cikin ruku'unsa sahhat raka'atuhu raka'arsa ta inganta wa tudda lahu biha kuma za a irga masa da ita wa mithluhu as-sabqu bi rukunin wahidin ghayr ruku'i irin wannan hukuncin shine dai hukuncin wanda ya riga da rukuni ɗaya ba rukunin ruku'u ba kaga nan nan rukunin ruku'u ila nan kuma rukunin da ba ruku'u bi rukunin rukunin da ba rukunin na ruku'u ba in an ce bi rukunin kamar ya misalin sa kamar a ce ya riga liman sujjada kuma har ya dago daga sujjadar yana zaman tsakanin sujjada limamin sannan ya sujjada kun ga sabaqahu bi rukunin rukunin sujudi amma tun da suna yadda suke tafiya rukunin ruku'u ya fi sauran rukunan bayansa ƙarfi a wannan a wannan mahalli to shi yasa shi rukunin ruku'u a rukunin ruku'u wato iso shi a cikin rukunin shine yake daidai da da a can kuma rukunin sujada ya, ya iso shi ma a cikin sujada ba amma dai bai shirar da rukunin sujada ta gaba ba wa in kana sabu bi rukunin ruku'i amma idan riga shi da yayi da rukunin ruku'u ne cikakke kamar yaya wato ya riga ya riga ya dago daga ruku'u kafin limamin ma je ruku'u aw bi rukunaini ghairi ruku'i ko kuma ya riga shi da rukuni biyu ba ruku'i ba yayi sujjadar ya dago ya koma ta biyu dan haka yayi cikakkun rukuni biyu limamin liman bai iso ba fa in raja'a qabla usulil imami lahu idan ya dawo nan kam in ya tuna sai ya dawo kafin liman ya iso gare shi sahhat aidan raka'atu da ma sallarsa ta inganta wa illa hikahul imamu idan kuma liman ya iso shi bai dawo ba liman din samo shi yayi lagatir raka'atu allati waqa'a sabqu fiha to raka'ar da rigayar ya shiga cikin ta to ita sai ta zama lagau sai a jefar da ita sai ta faɗi gane ko to kun ga bambanci su da mai ganganci sai sa mai ganganci ba mai ganganci shi mai ganganci idan raka'a ta ɓaci sallar ce ke ɓaci shi kuma mai kuskure in raka'a ta ɓaci ya tadaraka ya tadaraka in ya jefar da ita kaga zai tafi da liman har sai an je an yi sallama sai ya tashi ya yi raka'a ɗaya fa hadha tafsilun jami'un fi ahwalil musabaqa wannan shine malam yace bayani daki daki game da halayen wato rigayen liman وقد تبين أن الجاهل والناس لا تبطل صلاته على كل حال يا بينا cewa da jahili da mantuwa sallarsa ba za ta baci ba a kowane hali wa innama tafsilu al-mazkur fi raka'atihi wannan bayanin da aka yi daki daki fi raka'atihi a cikin raka'arsa ne bai shafi bai shafi sallarsa ba in raka'a ta tashi baci ma ita za ta baci sallah ba za ta baci ba sallah ba za ta baci to amma wannan karatu ne kawai mai ilimi shi zai san haka shi jahili dama bai sani ba balle yayi wannan gyara yayi wannan gyara kuma idan an masa uzuri ma cewa to shikenan a je raka'a ta baci in liman ya salama ya tashi ya kawo wata babbar magana ma kenan shi da ya jahilci mutaba'a ina zai zai zai zai san cewa in liman ya salama ya tashi ya kawo raka'a kaga abun akwai hatsari نعم ما هي الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة اشتراطا وأولوية سمينين دمينين سفوف da ake lura da su fil imami fi salati game da liman a cikin sallah ishtiratan wa aulawiyatan eh sharuɗan sharadi da kuma sharuɗan aulawiyya sharuɗan sharaɗi wanda limancin bai yiwuwa sai da su sharuɗan aulawiyya kuma da limancin yana yiwuwa ma ba haka aka so ba aljawabu amsa idza jama'a al-imamu khamsata umurin adh-dhukuriyatu wat-taklifu wal-islamu wal-adalatu wal-qudratu ala jami'i shuruti as-salati wa arkaniha صحت إمامته في كل الأحوال إلا الجمعة فيشترط مع الخمسة الحرية والاستيطان في القرية malam yace idan liman ya hada al'amura guda biyar az-zukuriyatu mazakuta wat takalifu da kuma takalifi balaga da hankali wal islamu da musulunci wal adalatu da adalci wal qudratu ala jami'i shurutis salati da kuma iko akan dukkanin sharuɗan sallah a dukkanin sharuɗan sallah zai iya zuwa da su zai iya alwala ba taimama ba zai iya zai iya tsarki baya yoyon fitsari baya yoyon bayan gida zai iya fuskantar alƙibla zai iya sanya tufafi a jikinsa ba zai yi sallah tsirara ba yana da iko duk sharuɗan sallah ya zo da su wa arkaniha kuma zai iya zuwa da dukkan rukunai tsayuwa ruku'u dagowa sujjada dagowa duk rukuni na sallah zai iya zuwa da shi to duk limamin da ya cika waɗannan siffofi az-zukuriyya wat taklif wal islam wal adalah wal qudra ala shurut wal arkan sahhat imamatuhu fi kulli al ahwal a kowane irin hali ko sallar farilla ko sallar nafila ko sallar tarawih ko sallar ta inganta ko shi kadai ko shi da wasu ko a karamin masallaci ko a babba illal jumu'ata in banda sallar juma'a wa yushtaratu ma al khamsati ita kuma ana shardantawa tare da waɗancan guda biyar al hurriyatu ya zama ɗa ba bawa ba wal istitanu fil qaryati kuma ya zama mazauni ne mazauni a cikin alƙarya mazauni na alƙarya na gaya muku nan mazauni ba mazauni kishiyar matafi ba mazauni kishiyar mai ƙaura mazaunin kishiyar mai ƙarya awai mai ƙaura da aka ce fi ƙaryatin kuma shine ya zama mazaunin garin ne ba matafi ne mai wucewa ba ba matafi ne mai wucewa ba matafihi wadda sunansa matafihi a garin to shi ma malaman fiqhu ba sallar juma'a bata waje ba a kansa ba tunda sallar juma'a bata waje ba a kansa ba yaya mai nafila yaya mai mai abinan mai musahabi ko mai abinan zai ja mai wajibi gane mahangar malaman fiku tunda shi sallar juma'a bata wajaba akan sa ne ga ba zai yi ta wa ya zo kuma ya ja waɗanda su wajibi ne sai sun yi ta to sun bambanta a hukuncin sallar sai suna ganin cewa bai cancanci da sallar juma'a ba ya za a yi kenan sarkin malamai masallatan mu na juma'a da baki suke buɗe wannan abin da ya zo maka ma kenan ko to bari mu je karatun malam din wataƙila zai warware fa in ikhtalla min hadhihi al-umuri shay'un idan wani abu ya tauye daga waɗannan al'amura sufofi guda bakwai haɗi da sallar juma'a fa imma Allah ta sihha salatuhu wa imamatuhu to fa ko dai ya zama da sallar da limancin duk ba su inganta ba sallar sa shi bata inganta ba limancin sa ma bai inganta ba kalkafir kaman kafir kaga idan limanci bai inganta ba sallah bata inganta ba to ta kowa bata yi ba kenan kama kafir wa imma an tasihha salatuhu duna imamati ko kuma sallarsa shi za ta inganta amma limancin ne bai inganta shi a kashin kansa sallarsa ta yi amma sauran duk bata yi ba tasu kal fasiki kamar fasiki fasiki ba ce ba karban sallarsa ba awa zai limanci ba in ya ja mutane sallah sallar su bata yi ba ta ta yi wa imma an tasihha imamatuhu fi nafli mutlaqan imma kuma ya zama limancin nasa ya inganta a nafila mutlaqan duk da limancin sai inganta ko sallar ta inganta ko ya zama limancin nasa ya inganta fi nafli faqat faqat a nafila kadai zai iya wa fil fardi bi mislihi idan a farilla ne kuma yayi wa irinsa kasabiyi almumayyiz kamar yaro da yake iya rarrabewa kamar yaro da yake iya rarrabewa ko irin wanda ko guragu ko irin wanda yake masu masu ciwon yoyon fitsari daya a cikin su ya ja su sallah a shine fil fardu bi mithli waɗanda aka daure su yamma ko suka tashi yin sallah daya a cikin su ya za su sallah shikenan fil fardu bi mithli ya ja irin sa sallah a farilla wa imma an tasihha imamatuhu bi mithlihi faqat ko kuma ya zama sallarsa tana inganta ne da irinsa kadai ko a nafila ce kalmar ati kamar mace wal ajizi an shay'in min arkanin salati wa shurutiha da wadda ba zai iya ya gaza aikata wani abu daga rukunan sallah da sharuɗanta da haka zai kadai zai iya jan irinsa ne an gane wal ajizi an shay'in min arkanin salati wa shurutiha suna bada misalin su yanzu kamar guragu kamar wadda masu yawan fitsari kamar masu kallon yamma eh to zai limancinsa zai inganta ne kadai bi mislihi da irinsa mai larura irin ta sai ma laika misalin mace da waɗanda suke gaza cika sharaɗi ko suke gaza cika rukuni illa al-imamu ratibu in banda limami ratibi na masallaci idza ajaza anil qiyami idan ya gaza tsayuwa wa tasihhu imamatuhu bil qadirina alaihi limancinsa da waɗanda suke iya tsayuwa ta iya inganta amma ku duba aka ce arratib arratib shi liman masallacin yanzu an zo sallah yana da larura da ba zai iya tsayawa ba to ba tuɓe shi za a yi ba ba wani kuma za a tura ba shi ɗin ne zai yi shi ne limamin ko kuma ana cikin sallar sai abu ya faru da shi sai ya zauna shi kenan sai ci gaba za a ci gaba da sallah a dalilin ya kasa tsayuwa to ba za a ba za a canza shi ba cikin sallah sai ya zauna shi kenan sai a ci gaba da sallah sai wa kadhalika ar-raqiqu hakan nan bawa wannan malam zai dan yi karin bayani a nan gaba shi kadan shi yasa ba zan yi wani dogon bayani wa kadhalika ar-raqiq wal musafiru hakan nan bawa da matafiyi wa ghairul mustawtin da wanda ba mazaunin gari ba la tasihhu imamatuhum fil jumu'a limancin su baya inganta a juma'a hadha at-tafsil al-madhkur huwa al-mashhur fil madhhab malan yake wannan bayanin da aka ambata wannan daki daki na bayani da aka ambata shine abin da ya shahara a mazhaba wa fihi qaulun akhar amma akwai wani zance na wata fahimta ta daban wa huwa al-asahhu dalilan kuma wannan fahimtar ita tafi ingancin dalili anna kullu man sahhat salatuhu li nafsihi cewa dukkan wanda sallarsa ta inganta wa kashin kansa sahhat imamatuhu limancinsa ya inganta salas wannan ka'ida ce كل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته خذوا هذه القاعدة مهمة جدا مهمة جدا duk wanda sallarsa ta inganta a kashin kansa to limancin ya inganta in dai zai yi sallah ta inganta to in ya ja sallah ta yi kaga su fasiki su yaro su mace su matafiyi an gane ko yawa su mai kaura su bawa duk wanda zai yi sallah ta inganta in ya ja sallah ta yi yana mata za ta yi sallah wannan ka'idar tana da sauƙi sosai kuma malaman da suke da wannan fahimta suna dalili mai ƙarfi duk wancan bayanan daki daki da aka yi ta yi tafsilin ba shi da dalili to ma hanga ce ta malaman fiqhu so kakkasafta abin amma akwai nau'i na na tanaqub akwai nau'i na tanaqub wala'alla sababu qillatul fahm wal ilm a wajenmu amma dai akwai nau'i na tanaqub a ce mutum in yayi sallah ta yi amma in ya ja wani bata yi ba wannan in ba nafsi ne ya faɗa ba akwai nau'i na tanaqub eh a ce a ce soket ne lafiyarsa kalau soket ne ya lafi in an kunna zai kawo zai kawo zai kawo danjar jikinsa amma idan an jona ba zai ba da wuta ba in an kunna zai kawo danjar jikinsa amma idan an jona danjar tana an tana yi amma kuma ba zai ba da wuta ba ai zai ta zai daure hankalin mai electrician ya za a yi haka abu ne da ba zai yi ba. Bal, man lamta sai hasalatuhu li nafsi, kawai dukkan wanda sallarsa in yayi shi ma bata yi ba idza lam ya'lam bihil ma'mum wanda ma sallarsa bata inganta ba li nafsihi a kashin kansa idza lam ya'lam bihil ma'mum illiman bai san da hakan ba hatta faraga fala i'adata har har aka idar to ba zai ma sake ba ba ma magana cewa wanda sallarsa ta inganta ba wadda sallar ta sama ba ta yi ba in dai liman bai san da shi ba an dai mu bai san da haka ba ya bi shi sallah sallar ta yi misalin wanda ya ja sallah ba shi da alwala liman ne ya ja sallah ba shi da alwala aka idar da sallar sawa'un shi ya san ba shi da alwala ko bai sani ba mamu bai sani ba har aka sallame mamu ya tafi to shi sallarsa ta yi don zanen limamin ba ta yi ba amma shi ne sallarsa ta yi bai sani ba bai sani ba sallarsa ta yi wannan hukuman a hukunce amma inda da aka idan ne muke ce to jama'a ku sani ba cewa ba da alwala da gangan kuma yayi a to wannan kan kuma kaga amma idan a ce ko da mantawa yayi sai da idan da sallah sai ya tuna a shefa akwai janaba a jikinsa to ƙwararren limami tashi zai yi tafiya sai zai wanka ya sake sallah ba ruwansa da mamu ba ruwansa da mamu ba ya cewa ka jama'a an an tafka ta fa ba ruwansa da mamu tashi zai yi tsadak tsadak ya je wankansa ya sake sallarsa shi a kashin kansa ba ta yi ba amma mamu ta yi to wanda wanda wato wato mamun da ya samu kansa a wannan halin sallarsa ta inganta yaya za ka ce in ya bi wanda sallarsa ta inganta shi sallarsa ba ta yi ba in an wanda ake masa uzuri ko da wanda sallarsa ba ta inganta ba sallarsa ta yi a malam ya ce walaisa samma dalilu ya jibul masiru ilai babu fa wani dalili da ya waje ba a koma gare shi fi ibtali imamatul fasiki dangane da ɓata sallar ɓata limancin fasiki ba sallar ba dangane da ɓacin limancin fasiki wal ajizi da gajiyayye an shuruti wal arkani daga yin sharuɗa daga zuwa da sharuɗa ko rukunai wasabiyil baligi da kuma limancin yaro ga babba bal umumul adillati tadullu ala jawazi zalika malam ya ce a'a ai ma umumin dalilai na limanci suna nuna halaccin haka wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala fi a'immati jo annabi sallama yace dangane da azzaliman limamai yusalluna lakum wa in asabu falakum wa lahum wa in aqta'u falakum wa alaihim azzaliman shugabanni ke yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusalluna lakum za su ja ku sallah fa in asabu falakum wa lahu idan sun yi daidai ku samu lada su samu lada wa in aqta'u idan sun yi kuskure falakum wa alaihim ku samu lada su kuma akan su su su raka ka gani kaga kenan inda a ce ai azzaliman shugabanni fasikai ne fasikai ne la shak fasikai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce za su muku sallah ku bi su in sallah ta inganta in sallarsa ta inganta to shikenan kowannen ku ya samu lada idan sallarsu bata inganta ba to shikenan su suka yi asara ku kun samu ladan ku me yafi wannan nasin nuna nuna ingancin sallar wanda sallarsa bata ingancin limancin wanda sallarsa bata inganta ba wal ajizu an wajibati salati wanda ya gaza daga zuwa da wajiban sallah A'a, lilbalin, wasabi lilbalin, da limancin yaro ga babba. Ai, maganar da ake, ai, ba rikici akan limancin yaro ga yaro, ba rikici akan sallar yaro shi kaɗansa, maganar da ake rikici akan yaro ya ja babba, to dole wannan lilbalin. Ka kyauta. wal'ajizu an wajibati salati da wanda ya gaza zuwa da wajiban sallah la yakunu mukhillan biwajibin alayhi wanda ya gaza zuwa da wajiban sallah fa a sani cewa la yakunu mukhillan biwajibin alayhi baya zama mai toye wajibin da yake kansa an fahimci wannan magana ha me la yasiru la yakun la yakunu mukhillan biwajibin alayhi tsara da kana a gidansu kai ma ko baya baya zamewa mai tauye wajibin da ke kansa an gane wannan magana wanda ya kasa zuwa da wajibi ba mai tauye wajibin bane mai tauye wajibi shine wanda ya ki yin wajibin sarkin malamai amma wanda ya kasa zuwa ai ba tauye shi ba yanzu wanda ya kasa tsayuwa ba zai iya tsayuwar bane tauye tauye tsayuwa yi to shi zancen da malam yake haka kenan ma'azu mai uzuri ne kuma za a bashi hukuncin mai wanda ya salla wanda ya salla a zaune saboda ba zai iya ba za a bashi hukuncin tsayawa ko ba za a bashi ba kenan bai tauye tsayawa ba bai tauye tsayawa ba wal ajizu an wajibat an wajibati salati la yakunu mukhillan bi wajibin alayhi wanda ya gaza daga wajiban sallah to ba mai tauye wajibin da ke kansa bane fa kama annahu ma'zuru to kamar yadda yake mai uzuri ne والمصلي خلفه كذلك وصلى bayan sama haka ne wa umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakan nan umumin fadin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah mai jan mutane sallah shine wanda ya fi su karanta littafin Allah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa alamuhum bis sunnah idan sun zama a qira'a bai daya to wanda ya fi su sanin sunnah فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إذا سن زما السنة ƙware wasu ɗaya ne ɗarikun juna ne to wadda ya riga su hijira ya tanawalul adla wal fasika wannan hadisi ya haɗa adali da fasiki wal hurra wal abda ya haɗa ɗa da bawa wal kabira wal sagira ana jin ƙauri والكبيرة والصغيرة da ƙarami da babba والمسافر والمقيمة yawa kun gane ko wannan hadisin kaga cewa ya ummul qaum aqra'uhum kaga da aqra'uhum da alamuhum da da da aqdamuhum kaga wannan sifa ce da za ta iya hada fasiki da adali za ta iya haɗa ɗa da bawa, da yaro da babba, wal musafir wal muqim matafiyi da mazaunin gari, wal jumu'atu wal jama'a, ya haɗa juma'a da sallar jama'a da salloli biyar, wal qadiru ala jami'il arkani wa shuruti wal ajizu an shay'in minha da kuma da kuma wal qadiru ala jami'il arkan da wanda zai iya dukkan rukuni da sharuɗa wal ajiza an shay'in minha da wanda ba zai iya wani abu daga ciki ba duk wannan ya ummul qaum aqra'uhum da a'lamuhum da aqdamuhum wannan sifar da ta hada su to ina aka samu aka tsame waɗannan kishiyoyi yin zancen da malami wa qad amma amr ibn salamata qaumahu wa huwa ibn sab'i amr ibn salama salama ya abinan ya ya ya ja mutanansa sallahu wa ibn sab'i yana ɗan shekara bakwai yi zaman nabi sa kuma a lokacin annabi alaihi salatu wassalam wai an faɗi haka dan ka gane cewa annabi bai hana ba hada fi sihhatil imam faqat bi qat'in nazar an awlawiyya an al-awlawiyya wannan faka amma ka sani ana maganar akan sihhatil imama akan ingancin limanci kadai ake magana faqat bi qat'in nazari an al-awlawiyyati ba tare da la'akari da wato nagarta ba kawai zallan tsuran limanci a yi sallah sallah ta inganta kalas ba zancen a bambanta fasiki da adali yaro da babba mace da namiji wanda zai iya da wanda ba zai iya wani abu ba duk wannan dalili bai zo da shi ba amma idan ana maganar nagarta da cancanta mafi cancanta to shine sai a zo wannan kaga kenan dai a cire maganar inganci a dawo maganar nagarta da darajar sallah kenan wa amma man huwa aula bil imamati amma ana maganar wa ya fi cancanta da limanci fa'alam anna jami'al wilayati wa taqdimati shar'iyya yundaru fiha ila man huwa aqwa bi maqasid tilka wilaya ka sani cewa anna jami'al wilayati duk wani shugabanci shugabancin sallah ne ko shugabancin hukunce-hukunce na alƙalanci ko shugabancin mulki na gudanarwa ko shugabancin ɗaurin aure ko shugabancin kowane irin shugabanci ka sani cewa wata kadimat da gabatarwa a gabatar da kai kai jagoranci a shar'iyya na addini yun zaru fiha ila man huwa aqwamu maqasid tilka wilaya ana duba wanda yafi dacewa an ana duba wanda yafi dacewa da manufofin wannan shugabanci ya danganta da shugabancin da irin manufofinsa wanda yafi dacewa da wannan gurbin shi ake dubawa wa a'zamuhum kafa'ata kuma wanda yafi girman dacewa wa qudratan alaiha da kuma samun ikon aikatarwa ai aiwatarwa wa min hal imama daga cikin su kuma akwai limancin sallah kun ga magana fasikin nan sai da malaman fiqh suka shiga har magana walittakar kyamace a wajen idan uban ta fasiki amma ta yarsa ce fa amma da aka zo sharuɗan wilaya na aure aka ce al'adar sai aka zo magana to ya za da ubanta haka la shakka ba wanda kai ba wanda kai cancanta ba wanda kai cancanta tunda maksad ɗin da ke cikin al'amarin ba wanda ya kai shi magana ce ta kayansa ya bayar da shi ba ma hukaci bane kayansa ne ya yadda zai bayar da shi to wane ne yake da wannan matsayi banda shi aka fasikancin su dole ajiye shi a gefe dan ta ce shi fasiki ne a nemo wani kawai wanda baki ya haifa ba ce ya bayar saboda wannan fasiki ne ba ta taso ba wa qad fassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hal amra fil hadith as-sabiq annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi bayanin al'amarin a hadisin da ya wuce wanda ya fi karatu in duk sun kasance a Qur'ani ɗaya ne to a duba sunna in duk sun kasance masana sunna ne to kaga wannan wannan wannan wannan matakan da Annabi alaihi salatu wassalam ya biyar da mu shike nuna mana wato akwai akwai wannan tsarin aulawiyya kenan tsari na aulawiyya da akwai shi وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم في الإمام وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين sai ya zama sai manzo sallallahu sai ya sanya sanin alqur'ani da sanin sunna da sanin addini sune aula ma yuqaddamu bihi al-imam sune mafi cancantar abin da za a gabatar da liman hakan to nan da malam yace da alqur'ani da sunna sai yace da addini me yasa saboda ai malaman fiqh suna kawo cewa aqra'uhum likitabillahi afqahuhum ba zallan makarancin Qur'ani ba ba zallan makarancin Qur'ani ba a'a masanin masanin masanin alqur'ani da ma'anoninsa masanin sunna da ma'anoninta to shi yasa anan mala idan yace alqur'ani yace sunna bai kawo wannan addini din ba to wala Allah wannan wannan ma'anar ta sanin hukunce hukunce ba za ta shigo ba na'am ba za a ce wanda ya sanin fiko shi ne Allah bin Umar manzon sallallahu ce aqra'u kuma a ce wanda ya sanin fiko su ma ba haka suke nufi ba alqur'ani ne da fiko a cikin sa wanda ya san alqur'ani ya san hukunce hukunce to sama yake da wadda ya san alqur'ani bai san hukunce hukunce ba amma wanda ya san hukunce hukunce bisa alqur'ani ba bai kawai da ya san qur'ani ba a babin sallah a babin sallah an gane ko malam yace faman jama'al qira'ata wal ilma wad dina wanda ya hada tsakanin iya karatun alqur'ani ya hada da sanin ilimin sunna da sanin addini fa huwa ahqqu bil imamati to shi yafi kowa cancantar limanci fa in ishtaraka ithnani fa akthar fi hadhihi sifat idan mutum biyu i sama suka yi tarayya a wannan sifofi kowa gogegge ne fal mutamayyizu minhuma warrajihu yurajjah wadda ya bambanta a cikinsu ya yi rinjaye shi za a rinjayar wattarjihatu muta'addida su kuma wato hanyoyin rinjayarwan suna nan kala-kala waƙar da zakar alfukaha malaman fiƙo sun ambata sun zo da harshen hali kai harshen halitta duk a ƙoƙarin tantancewa kowa ya kai yadda ya kai har a dawo halayensu har a dawo can halittarsu har a dawo tsaftarsu da haka da haka har sai an samu lima wa ma alistiwa fi wujudiha aw adamiha al-asan yayin da suka daidaita fi wujudiha wajen samun dukkan waɗannan siffofin aw adamiha ko duka sun zama kowa kowa ba ya kowa ba to al'asan to sai ai la'akari da wanda ya fi shekaru kawai eh ya samu tsohon cikin wa hadha fi ibtida'il amr to ga wata magana mai muhimmanci wannan fa ana magana farkon al'amari ne an zo za a yi wa masallaci limami an zo za a yi wa masallaci limami yanzu ake magana. Wa illa in ba haka ba, man kana mutarattiban fi masjidin au fi baitihi. Wanda ya zama limami ne na ɗaɗɗe a masallaci kamar malam Salisu. Au fi baitihi ko kuma a gidansa aka zo aka same shi. Wa huwa afaqu bil imamati min ghairihi. Shi yafi cancanta da limanci akan wannan sa kamar ni da malam Shafi. Tsakani da Allah. Ko haka a zo gidana kuma a ja ni sallah. A'a هو أحق بالإمامة من غيره هي فتن تدع للإيمان ها يو كرافي يا ضمنا يو وإن كان الغير لا يقول كرافي وإن كان الغير أفضل منك بتلك الصفات كودا قديان يا في شف الله ذن صفوك kamar malam shafi du da hadda qur'aninsa eh da hadisansa da fiqhunsa da wane da sauransu duk da yana gaba da ni gidana ne Daka yanzu ana maganar, ana magana ne akan ibtida ba akan mudawama ba. Mudawama shi ne halin da ake cikinsa sai maganar limanci ta shigo. Ta shigo. Ibtida'i kuma shi ne maganar limanci ne yanzu halin shi zai fitar da maganar limanci. Nan limanci ya samu hali, nan kuma hali ne ya samu limanci. Don ana maganar ibtida'i yanzu ana maganar farawa ne. ba mu dawama ba wa hadha mutaridun fi jami'il wilayat malam yace wannan kuma haka yake dorewa haka yake dorewa yake naso cikin dukkanin wilayoyi wal wadha'ifi da ayyuka addiniya na addini idza kana al mutawalli laha ghayra mukhillin bi maqsudiha idan wanda yake jibintan idan wanda yake jibintan shugabancin ba me tauye manufar shugabancin ba ne, fala yuftatu alaihi wa yuqaddamu ghayruhu walau afdal minhu to fa ba za a fautar masa ba za shine yuftatu daga alfaut ba za a fautar masa ba za wato ba za a ba za a kubutar masa da wannan haƙƙi nasa ba wa yuqaddamu ghayruhu a zo a gabatar da wannan sa walau afdal walau afdal minhu koda ko ya fi shi wa amma alladhi yu'tabaru bihi fi at-taqdim fi al-fadl sifat maqsuda amma abinda ake la'akari da shi fit taqdim fil fadl wajen gabatarwa a falala sifat maqsuda a cikin siffofin da ake nufi din nan wa fittida'il amri to fa ana maganar farkon lamari ne la fistimrarihi wa dawamihi banda ci gabansa da dawamarsa fala tu'khadhu ahkamul ibtida min ahkamid dawami wala bil aqs ba a daukan hukunce-hukuncen farawa daga hukuncen-hukuncen ɗorewa hakan nan ba ɗaukan hukunce-hukuncen ɗaura daga hukuncen ɗorewa daga hukuncen fara wannan ka'ida ce alistidamatu aqwa min alistida'i ka'ida ce wato ɗorewa ta fi farawa ƙarfi malaman fiqh suna buga misali da tsibul muhrim da turaren mai harama an hana wa mai harama sa turare duk wanda ya ɗauki haramar aikin hajji ko umra ba zai sa turare ba haka ne to sai ya zama ya sa turare a jikinsa ko mace ce da humra a jikinta ko ƴar borno ce ko ‘yar cadi tana da turaren ƙuna a jikinta wadda ta saba sakawa haka jikinta yake sai sai ta ɗauki harama sai tana tafiya ko yana tafiya bus bus jikinsa da ƙanshi haramar ce ta shigo wa mai wannan shine mudawama shine mudawama haramar ce ta shigo turaren ba ibtida'i bane ba sai da yayi haraman ne yasa turaren ba yana da turaren ne haramar ta same shi wannan shine mudawama to irin wannan ba za a kama shi da laifin ni har ma turare ba hukuncin mu dawo mace kamar misalin sa ne limamin ratibi a masallaci sai ya zo baya iya tsayawa a sallah baya iya tsayawa a sallah to rashin tsayuwa ya same shi a liman ne ko liman ne ya same shi a rashin tsayuwa rashin tsayuwa ne ya same shi a liman to ita ce mudawama zai ci gaba da limancinsa ba za a kwabe shi ba za a yi sallah a zaune har ma mu ta yi sallah a zaune balle a ce ana cikin sallar ne abin ya same shi sai ya zauna kun ga mu dawama kan mu dawama dama shi limami ne kuma yanzu a cikin sallar duka wannan istidama ne kuma sai tsara alaihi hadha al-udhr sai wannan udurin ya taso to za a ci gaba da sallah amma inda a ce an zo za a yi limamai ne shi kuma ba iya tsayawa ba za a naɗa shi ba tare da cewa idan an naɗa shi sallar za ta yi sai dai ba a bi hanyar aulawiya ba. Jama'a ana fahimta? Ko limami ne ratibi na masallaci sai aka sama shi kama shi ya ci kuɗin kwamiti. Ko kuma aka kama shi da kwartanci. Me kwan ai mitin a tuɓe shi sai a ja masa kunne. Saboda me saboda wannan matsalar ta same shi ne yana liman mu dawo mace mu dawo mace ko ba za a zo a koma baya a ce za a tsige shi an ce wani kwamiti sun taɓa yi Shirewa a baka ji ba wani masallaci baka ji wani masallaci a kudu irin wannan ya faru wani limami ya yi wa 'yar makwatan masallaci ciki aka zauna aka yi mutum hankali ya tashi aka aka tuɓe shi an tuɓe shi aka ce to yanzu wani shi ne liman ya ce ta ya fi ni fansa ya fi ni fansa to yanzu da ya fi ni fansa da za a naɗa yanzu sabo da shi tsohon liman da ya zama fansa daga baya eh a babin ibtida'i da mudawama wanne fi cancanta da limanci ne mudawama to ba a yi wannan sufufin da malamin ambata gaba ɗaya tunda ba ta safa sa ɓata sallah ana magana ne akan yanzu za a naɗa liman wa masallacin nan waye fi waye ya fi cancanta amma yanzu dama shi liman ne ana iski dama ke yau sai a jara ita ja masa kunne a sa masa a sa masa me za a sa me a sa masa security eh in an yi hakan shine an taimake shi in aka sallame shi ba a taimake shi ba eh duk mutumin kirki idan kafarsa ta zame dukkan mun masu zama kafa ne to duk mutumin kirki idan kafarsa ta zame dama a tsaurace ki dama zuciyarsa bata bushe da abun ba a tsaurace ki kuma lokacin da ya aikata abun ya shiga damuwa idan aka zo aka gano shi to ya ƙara shiga cikin kumuli ba ɗan kaɗan ba idan kuma aka sallame shi aka kore shi to in ya tafi bariki da shiga shikken ba taimace shi ba amma kunyarsa da tsoron farko da ya same shi da kunyar da ya shiga zai sa in Allah ya yarda sai ga an taro shi Allah sallama ke cewa la tu'inu shaytana ala akhika sai ku tunki shi na kan dan uwa giya ya sha ya saki ya sha ya saki ya sha ya saki ya sha asul an ce shi ce a a kar ku taimaki shi na akan dan uwa yana son Allah da manzon sa wannan zamewar kafar tana faruwa sama ya cin kuɗi. Ai, wani lokacin za ka gane wani irin sharri da ɗan adantaka yake da shi, wani lokacin wanda za a jawo ana ɗan ya fi shi muni ba a sani ba ne. Fashin da ke gindinsa ya fi shi fasa ba a sani ba ne. ba nan maganar da yake shine liman ne yana limanci sai aka zo a hankali a hankali sai ga yara sun taso ko wani bakon malami ya zo shi shikenan kuma ya fi shi karatu shin za a canza liman a kawo aqra'uhum ko a'a shine shine manufar misalin da malam ya bayar ya buga maka misali da liman ratibi da mai gida in liman ya riga damar shine ratibi a wajen to zuwan wanda ya fi shi masallaci wannan hukuncin mudawama ne ba zai canza ba za a canza liman ba kamar yadda mai gida mai gida ko bai iya karatun alkur'ani ba shi yake da ake da limanci sai dai ba da ɗani hakkinsa ne kuma ko ko gangaren gangara gangara mahiru ne ko wane ne ya zo shi to dai mai gidan nan shine liman hakkinsa ne kuma ba za a naɗa liman ranar ba kuma magana da kake ba za a canza liman ba gida zama ratin sai dai in ya mutu za a yi wani sabon liman sai abu wannan ka'ida to yana da cikin kurakuran da ake tafkawa a masallatayen mu wai idan wani ya zo shi masallaci sai ya zama da an ga wani ya ce za a ce a ya fitan ta wuce ja sallah kuma masallaci kuma da rati wannan abu mutane sun kasa fahimta ana bani wahala a kansa bana kaunarsa bana son sa amma ana bani wahala a kansa yasa ko sallah idan ta kama ni a garin da na san an san ne yanzu irin garin nan na san irin masallatayen da nake tsayawa na sallah sallah ta kama ni ina tafiya to akwai irin masallatai yanda na san nake tsayawa na sallah zan je ni iya safun da na samu ne ka ba ka ne sallah ta ba ruwan kowa da amma akwai masallatan da in ka je ko ikama ake sai liman shi akarra kalla akarra kalla sai ya fice daga wajen wai kaka zo ka ci ka ja sallah kai abun kunya eh to ai kaddara ma limamin bai zo baya nan wal Allah ba zai zo bane ba da dan dama dama amma limamin yana nan kuma nan amma shi zai ce wai zo ka wuce ka wuce ka fi mu cancanta to duk akwai karancin sanin wannan bambancin aliftida wal mudawama kai ne liman wuce kai mana sallah mu wannan to wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in